المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره وامتداره العظيم اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل وأخرجنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين اللهم استودعتك ما علمتني فارجده إلي عند حاجتي إليك ولا تنسنيه يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتح قوائد شافي لنا قوائد شافي نشا شدا ولام زي ما نشا بكري ناني باب سنن الوضوء wannan babi ne na sunonin alwala wa amma sunan wudu'i amma kaga sunonin alwala fa samaniyatun guda takwas ne awwalu ha na farkonta gasulul yadaini wanke hannaye guda biyu ilal ko aini zuwa wuyan hannu qabla idkhalihima kafin shigar da su fil inaya cikin ƙwaryar alwalar idan abin alwalar kamar ƙwarya ne mai buɗaɗɗen baki wanda ake tsoma hannu to da farko mutum ya karkata kafin ya shigar da hannunsa ya wanke hannunsa na dama iya wuyan hannu sau uku ya karkata ya wanke hannunsa na hagu iya wuyan hannun sau uku sunnatun sunna ne wal madmudatu da kurkurar baki wal istinshaqu da shaƙa ruwa a hanci wal istinsaru da facewa sunnatun wannan sunna ne wa raddu masi ra'asi da juyo da shafar kai sunnatun sunna ne a cikin farillai a baya mun wa masu ra'asi da shafar kai muka ce faridatun farilla ne to shafa ta farko daga goshi zuwa keya to wannan kuma raddu masu ra'asi juyo da shafar kai din daga keya zuwa goshi shi kuma sunnatun sunna ne wa masu uzunani da shafar kunnuwa guda biyu sunnatun sunna ne wata jididul ma'i da sabunta taɓa ruwa lahuma ga kunnuwan sunnatun sunna ne bayan ka yi shafar kai to ka sake taɓo ruwa sabo ka gane a yi shi ne mai askari ya ce wa masulu uzulaini bi ma'in jadidin da shafar kunnuwa da ruwa sabo ba ruwan da aka shafi kai ba nan kuma yake tajididul ma'i sabunta ruwa lahuma ga kunnuwan sunnatun sunna ne wato sunna biyu ne a nan shafar kunnuwan sunna ne sannan a sake taɓo ruwa bayan shafar kai sannan a shafi kunne shi ma sunnatun sunna ne wattartibu da jerantawa sunnatu wato jeranta farai wato tartibul fara'idi jeranta farillai kamar yadda Allah ya jeranta a cikin alqur'ani fagsilu wujuhakum wa aydiyakum ila almarafiqi wamtahu bi ru'usikum wa arjulakum ila alka'bayn ka jeranta wannan farillai sunnatun sunna ne انتهى سنن الوضوء سنن الولاء قال الحمد لله امين اخبري شافي لنا شافي لنا 28 ina za mu tashi wajaza bi tayammumin nafilati kullu ma zikira wajaza ya halatta bi tayammumin nafila da taimamar da aka yi da nafila kullu ma zikira aikata duk abin da aka ambata ka gane ɗaukan alƙur'ani tilawal alƙur'ani yin ɗawafi ga ka'aba yin sallar nafila duka ya halatta a yi su bi tayammumin nafila da taimamar nafila illal faribata sai farilla ce kadai wannan taimamar ba za ta yi taimama da aka yi ta don nafila ai an gaya maka wanda aka halatta wa yin taimama ba domin yin nafila kamar a farkon fasali da ya taimaka wa ya tayammumul musafiru fi gairi ma'asiyatin ba wal maridu da marar lafiya matafiyin da ba tafiyar sabon Allah ba da majinyacin da yake kwance suna yin taimama da faridatin au nafila domin sallar farilla ko domin sallar nafila matafi da ya rasa ruwa a daji a halin tafiya in lokacin yin nafilar da ya yi ya halatta ya taimama ya yi nafila haka na marar lafiyar da yake kwance ba zai iya tashi ba ko bai samu mai kawo masa ruwan alwala ba da aka ce ya iya yin taimama har da garuma na dutse ko na ginin ƙasa aka ce zai iya yin taimama don farilla ko don nafila to idan taimama da ya yi ya yi ta ne don ya yi nafila to ya halatta bayan nafilar ya yi karatun ƙur'ani ko da da janaba a jikinsa ka gane ai ko kuma ya dau alƙur'ani ko kuma a yi ɗawafi duka ya halatta da wannan taimama illal fariza sai sallar farilla ce kaɗai wannan taimamar ba za ta yi ka gane ai taimama da aka ta dan farilla ma an yi farillar ba za ta yi wata farillar ba ka gane ai taimama da aka yi ta mun ce wala ta salla fariba ta ni bi taimumin wahidin ba a sallatan farillai biyu da taimama daya to ballantana kuma ka sallaci farilla da taimama da kai nafila da man sallar isha a bi taimumin wanda ya yi sallar isha da taimama rashin ruwa ne ya sa shi yin taimama ya yi sallar isha ko wani larura na rashin taɓa ruwa ya sa shi yin taimama ya yi sallar isha to kamar shafi wal watri ya tashi ya kawo shafa'i da wutiri ba'daha bayan sallar isha min gairi takirin ba tare da jinkiri ba in dai mazaunin gari ne mai lafiya dama an ce maka wala ya taimamul hadiru sahihu li nafilatin wala li jumu'atin wala li janazatin shi mazaunin gari mai lafiya baya yin taimama dan nafila ko don sallar juma'a ko don sallar jana'iza illa iza ta'ayyarat alaihi janazatu to tunda yanzu shi bai halatta yayi taimama dan nafila ba shafa'i da wuturi ko ba farilla bane to daga yayi sallar isha da taimaman nan tunda ya halatta a yi nafila da taimama da aka yi farilla da ita to ya tashi ya kawo shafa'i da wuturi kar ya bar wannan taimama ta kare in yayi jinkiri har taimaman nan ta warware to ko gari zai waye fa bai samu ruwan alwala ba ba zai yi taimama idan ya shafa'i da wuturi ina fata an gane kuma ga shafa'i da wuturi yana da ƙarfi ba wata sunna da ta kai su ƙarfi a cikin salloli na sunna ana so duk dare musulmi ya samu shafa'i da wuturi to shi kuma yanzu taimama ya yi sallar isha in taimaman nan ta karye kuma shi ba domin gari ne mai lafiya ba dama ya yi taimama don nafila shafa'i da wuturi kwa nafila ne ba farilla ba to saboda haka aka ce ya gaggauta yin shafa'i da wuturi ba da ha bayan ishar min gari ta kirin ba tare da jinkiri ba wa man tayammama min janabatin wanda ya taimama da janaba saboda janaba ne babu ruwan wanka zakariya shi yasa ya taimama to fala budda ba makawa min niyyatiha daga yin niyyarta ita taimamar janaba ne sai ya ƙara kudurta hadasi babba idan taimama ce haka na waitu taimuma istibahatar sala amma in akwai janaba ko jinin haila ne ya ɗauke ba ruwan wanka ga lokacin sallah zai fita ko jinin biki kaga wannan hadasi ne babba ba kamar wanda alulasa ta karye ba yi da janaba ba to wannan dole ba makawa sai ya yi niyyar hadasi babba shi ne fala budda min niyyatiha nawaitu taimuma istibahatan sala ma kana alhadathul akbaru mani'an min sai ya tsala da wannan ma kana alhadathul akbar abinda hadasi babba ya kasance mani'an yayi hani minhu daga gare shi me hadasi babba shine janaba jinin haila jinin biki shine alhadathul akbar to ai kalamin hadasi ma yana hana yin sallah ko yana hana yin daukan qur'ani yana hana yin dawasi amma baya hana tilawar alqur'ani ko to shi hadasi babba yana hana karatun qur'ani kamar da mai iziya ya gaya mana ويمنع الحدث الأكبر ma yamna'uhul hadathul asghar duk abin da hadasi karami kashi da fitsari da rashin alwala yake hanawa to hadasi babba janaba jinin haila jinin jiki ya hana sai yace ma'a ziyadati tahrimi qira'atul qur'an tare da ƙarin haramcin karatun alqur'an idan ba ka da alwala in dai ba janaba za ka yi tilawa ko sauke qur'ani kai daukan qur'ani ne aka hana ka sai da alwala amma za ka yi tilawa ta alqur'ani to amma in akwai janaba ko jinin haila ko jinin biki to an hana karatun alqur'ani sai dai mai haila ko mai taimama in ta ji tsoron zube wasu dawa wannan ta yi ta maimaitawa amma ban da tsora mata samu to alhamdulillah sai ne mun ta yi lafiya yayin ma a shimawi shafi na nawa a shimawi shafi na na arba'in daidai ina za mu tashi wa min shuruɗil ma'amumi yana daga sharaɗin mamu kafin fallasa ta inganta a farkon babi an gaya maka sharaɗin liman ko dama ya fara shi babu fil imama sai ce wa min shuruɗin imami an gaya maka sharuɗin liman kafin ya inganta ka bi shi sallah to yanzu kuma za a gaya maka sharaɗin sallar mamu kafin sallarsa ta inganta in ya yi ta a bayan liman daga cikin sharaɗin sallar mamu an yi niyyar ikitida bi imamihi ya yi niyyar koyi da limamin in yi niyyar sallah haka kawai kamar yadda yake yin sallarsa shi kadai to sallarsa ba ta inganta ba dole bayan ya kudu da niyyar sallah sai ya kudu da niyyar koyi da liman da waito a da salatu zuhuri faraban ikitida an bil imami dole sai ya kudurta ikitida an bil imami yin koyi da liman wala yi sharaɗu fi haƙƙin imam amma ba a sharɗantawa cikin haƙƙin liman an yi niyyar imamata ya niyyar limanci kawai zai yi niyyarsa kamar mai yin sallah shi kaɗai ai ku ne za ku bi shi ba shi zai bi ku ba niyyar sallarsa kawai zai yi shi yasa ya halatta ko da mutum bai san za a bi shi sallah ba ya yi niyyarsa yana sallah shi kaɗai in ka zo ka yi niyyar koyi da liman ka bi shi aga shi zai fara sallah shi ba liman bane ko amma an ka zo ka bi shi kuma ya zama liman kai kai mamu in ka bi shi saboda me shi ba a sharɗanta masa sai ya yi niyyar koyi da liman zai niyyar sallata shi kadai in ka ga dama ka bi shi in ka ga dama kar ka bi shi amma kai din in za ka bi shi dole sai ka kudu da niyyar koyi da liman ba a sharɗantawa cikin haƙƙin liman an yalu yal imamata yayi niyyar limanci illa fi arba'i masaila sai dai a cikin mas'aloli guda hudu bi ma'ana cikin salloli guda hudu a nan kan dole liman sai ya niyyar limanci mas'ala ta farko fi salatul juma'a cikin sallar juma'a limamin juma'a dole sai ya kudura niyyar limanci wa salatul jam'i da sallar hada sallah in za ku hada azhar da la'asar a halin tafiya ko a arfa ina fata an gane to limamin da zai limanci sallar nan sai ya yi niyyar limanci wa salatul khawfi da sallar tsoro sallar wajen yaki da ake raba jama'a biyu yayi sallah raka'a ɗaya da jama'ar farko yayi raka'a ta biyu da jama'a ta biyu in kasaro ake yi yawa babin ta yana na a cikin risala da askari wa salatul istiklafi da sallar maiwa ka gane ai maiwa halifantarwa liman ne yana sallah al'aularsa ta kare sai ya jawo wani zai halifantar da shi shine al-istiklaf to kai yanzu da aka jawo ka sai ka kudu da niyyar limanci saboda za ka yi niyyar koyi da liman da kai mamu ne har ka yi niyyar koyi da liman to yanzu matsayinka ya tashi daga mamu ya koma liman dole sai ka kudura niyyar limanci ina fata an gane wannan shine wanda aka ittifaki salloli guda uku salatul jumu'a salatul jam'i ba fa jam'i na azhar da la'asar ba kamar da muka shafa da wancan salatul jama'a ne yawwa sallar jam'i hada sallah azhar da la'asar ko hada magariba da isha a daren ruwan sama dole liman sai ya niyyar limanci da sallar wajen yaƙi nake salatul khawfi da salatul istikhlafi sallar maiwa ko halifantarwa to wa za da ba'aduhum shashin malamai magabata ya ƙara na biyar yace fadlal jama'ati ka gane ai yawan jama'a shine fadlal jama'a in jama'a ta yawa shi ma wani man sai ya niyyar limanci amma alal kilafi a bisa saɓanin ƙauni fi zalika cikin wannan wannan na biyar ɗin akwai saɓani wanda aka tabbatar ba saɓani wancan guda hudu na farko ɗin alhamdulillah yawwa a to naka ai ƙarshen yawan jama'a ke ka ko zai yi ai wata sallah a masallacin anguwa a ce ta kai yawan jama'ar sallar juma'a to alhamdulillah sai ne na'am eh eh ban gane a bai halatta ka shi ba in dai ya gina akan wannan kabbarar da ya a bayan liman sai dai inda liman ya yi sallamewa yi ya tashi ya fara sallar shi kadai to wannan sai ka biya ka ce sai idan bara ya zai kawo sai ne iziya shafi shafi na ɗari da hamsin da nawa da biyu shafi ɗari da hamsin da biyu iziya fasulun fi bayani man tusrafu lahu zaka fasali ne da yake bayanin mutanen da ake ba su zakka ba kowane irin mutum ake ba zakka ba dama a farkon babin zakka ya ce maka tusurahu fi jihatin makasusa ko yawwa ana ba da ita ga wasu fuskokin mutane makasusa abin keɓancewa to a nan a wannan fasali malam zai maka bayanin suwaye waɗanda ake ba su zakka tudufau ana tunkuɗa ta ita zakka in an cire li ahlil asnafi samaniya ga ɗayan dangogin mutane guda takwas duk wanda aka samu duk wanda aka samu a cikin takwas ɗin nan aka bashi to zakka ta inganta shi yasa bai ce maka bil asnafi samaniya ba ba dole sai ka samu mutum takwas ɗin gaba ɗaya ba ko ɗaya ka samu ahad tudfa'u li ahadil asnafi samaniya ana ba da ita ga ɗayan nau'o'in mutane guda takwas almazkurina eh shikenan yayi ai ba kafara bace da aka sai fa kafaratu it'amu asharati masakina wannan dole ka samu mutum goma ko kuma inda aka ce it'amu sittina miskina wannan dole sai ka samu miskin amma ita wannan ba dole sai ka samu nau'o'in mutane da aka ce a bawa ba in ba wannan akwai wancan in ba wancan akwai wancan akwai waɗanda ma daga cikin malamai magabata suke ganin wanda haƙƙin yanzu ya faɗi mai askari ya gaya mana kamar almu'allafatu qulubuhu ka gane kafirai da ake bawa zakka tarjiban lil islam domin kwaɗaitar da su shiga musulunci to amma wannan masu cewa wannan nau'i ya faɗi ba a ba su zakka duba da yanayin inda suke rayuwa ne a jaziratul arab ka gane ai kusan duk an musulunta ka gane ai waɗanda suka rage ba su shiga musulunci ba ba a buƙatar sai an kwaɗaitar da su sannan za su shiga ba rashin sani ba ne ba kuma rashin fahimtar musulunci ba ne kawai dai Allah ne da shirye su to amma mu a nan da muke rayuwa a nan da muke cuɗanya da kafirai duk da mu ma yankinmu kusan musulmin sirrin da ai kafirai to amma ai akwai su ɗaiɗaiku a cikinmu wanda ana gaba su ɗin zai iya kwaɗaitar da su shiga musulunci a waɗannan mutum takwas almazkuri na su ne ababen ambata yi ƙaunihi ta'ala a cikin faɗin Allah ta'ala a cikin suratul tauba da yake inna masadaqatu lil fuqara'i wal masakin har zuwa ƙarshe a suratul tauba ne ba ko wal masakin shine wal amilina alaiha wal muwallafati qulubuhum wa fil riqabi wal gharimin wa fi sabilillah wa ibn sabil fariidatan min Allah sune mutum takwas da Allah ya inna mas sadaqatu hakika sadakoki yana nufin zakka ana ba da ita lil fuqara'i ga talakawa wal masaki da miskinai al'aya har zuwa ƙarshen aya al'awwal mutum na farko da Allah ya ce a ba zakka shine al-faqir shine mufradin al-fuqara lil fuqara'i al-fuqara jam'i ne al-faqiru mufradi ne talaka to malam zai mana ta'arifi waye talaka ne an ce talaka wa huwa alladhi yamliku shay'al yasira shine wanda yake mallakar wani abu kaɗan na dukiya allazi la ya tafi amma abin da baya isar shi da aishihi ga rayuwarsa da zai bar neman kuɗi ya daina sana'a ya zauna baya juya komai abin da ya mallaka gaba ɗaya ba zai shekara ba zai ƙari an ku aifa kere suna jewa a ce ya daina komai ya daina juya komai ya zauna kawai ya dinga cin abin da ya tara da shi da matansa da 'ya'yansa da sutura da kuɗin magani da kuɗin makaranta da ruwan sha da duk abin da rawar take bukata wannan abin an yi kiyasi ba zai shekaru ba to wannan imal ya ce wa in kana yamliku nisaba ko da shi ma ya mallaki lissafin zakka ko da yana yin zakka shi yi kakwa misali yanzu miliyan nawa ne miliyan biyu ne da wani abu ko na dukiya to yanzu magidanci mai 'ya'ya bakwai ko takwas da mata biyu miliyan biyu ko wata shida za ta mutu inda duk bukatar da ta taso ga aji inda ba a juyawa eh hadda hadda yan kai a miliyan biyu ne da wani abu shi ne zakka take waje ba a ciki shi ne misali to ko da yana mallakar misali shi ma shi ne malam ya kara maka bayan ke la ya kumu bihi ba zai iya tsayuwa da wannan abun tsawon shekara ba wala bi iyalihi wala da iyalinsa shi da iyalansa wannan abun ba zai ishe shi rayuwa ba to fa innahu ya halatta gare shi an yi akuzar zakata ya je ya karbi zakka an ce akwai wani da kuɗi da aka yi a Maiduguri mai mai da ribe ai za ka ji sunansa eh wani ta shekara yana tashin kuɗinsa ya je aikin haji Saudiya eh wani balarabe da yar jallabiya ka shara shara ya zo harami yana raba zakka yana ba da riyalai da dunkulo ya bayar da yaransa an riko masa jakar kuɗi yana ba da zakka da ya zo kan mai dari da ya ba shi sai ce ai shi ba zai karɓa har ya wuce ya dawo ya ce a tambaye shi shi ɗin waye da ba zai karɓi zakka ba sai ya kace a wani mai kuɗi ne a Najeriya shi yana ga ya fi ƙarfin zakka shi da sai tambaya rijiyar fetur ɗinsa nawa aka ce su san zinare nawa yake da ma'adanai da tonar ma'adanai na ƙasa zinare da azurfa da diamond guda nawa yake da shi ai a tambaye yace bai da ko dai dan kasuwa ne da yace a kai da kiri da kawai kawai kawai kawai kawai da kawai da kawai da kawai za ka kawai to kaji masu kuɗi na gaske wanda abin da suka tara har jikokin su ya ishe ko ba sa yin ko ya halatta ya karɓi zakka in dai abin da ya mallaka ko da yana cire zakka ba zai kashe rayuwa shi da iyalansa ba mutum na farko kenan asani mutum na biyu da Allah ya ce a bawa zakka almiskinu shine miskin da Allah ya ce wal masakin inna masadaqatu lil fuqara'i wal masakin al masakin ismul jam'i ne almiskinu shine mufradi wa huwa shi miskini a hawaji shine mafi bukatuwa min alfaqiri fiye da fakiri shi ai fakiri an ce yamliku shay'an yasira ko yana mallakar wani abu kaɗan amma sai dai abun ba zai ishe shi ba to shi kuwa miskini wa huwa allazi la shay'a lahu jumlatan shine wanda ba yi da komai kwata kwata jumla a tare kullum sai ya fita sannan ya nemo abu shine kuta yauni kullum sai ya fita ya nemo abincin da za a ci a gidansa da za a sa doka 24 hours ba fita to shi a ranar ba yi da abin da za a ci a gidansa ina fata da yanzu kan ba doka ba ko marka marka aka wuri ana yi ai sai da gyara Allah yawwa fita ta zama dole to wannan shashi ce masa miskini kaga yanzu kamar miskinan ma sun kufa kiran yawa wannan miskinin miskinan sun kufa kiran yawa da shi ake auna ma'aunin talauci da arziki idan fakirai suka fi miskinai yawa to akwai alamar wadata cikin al'umma saboda kowa yana da abin yi bai damu da sai ya jira tallafin wani ba shi ma yana cire zakatu har ma zai iya taimaka wani ko amma muskini in muskinai suka fi yawa a cikin al'umma to akwai alamar talauci ya yi kasutu a cikin al'umma to kuma kullum ana samun tazara tsakanin masu yi da wanda ba su da matalautan suna ƙara yawaita wa yi sharaɗu fi amma ana shaɗantawa cikin miskini da muke magana wa fil fakiri da kuma cikin fakiri da ya gabace shi kafin a bashi zakka duk talaucinsa duk miskinancinsa akwai sharaɗin al'islamu musulunci sai musulmi ne sannan za a bashi zakka wal hurriya da yanci duk talaucinsa ya zama ba bawan wani bane ka gane ai yawwa ba a ba bawa zakka domin shi ma dukiya ne shi ma da za a kai shi kasuwa sai to ka ba dukiyar wani zakka asalisu mutum na uku al'amilu ala zakati bai yin aikin zakkar mutumin da ya bada lokacinsa ya je yana aikin tattara zakka ko masanin lissafi ne ya je yana taimakawa ana lissafawa shine da wanda Allah yake cewa wal amilina alaiha al amiluna jam'i ne na al amil mai yin aikin zakka yace kansai kamar jakada na hukuma da take aikawa ya tattaro ko ya kidaya ko ya karbo zakka yace wa in kana ganiyan ko da moda ci ko ya fi kalbo abin da zai ci a shekara yana da kuɗi amma ya ba da lokacinsa domin taimakawa a lissafa ko a tattaro zakka to shi ma tunda yana aiki akan zakar ana bashi to alhamdulillah ba za mu yi to shikenan mun samu uku ne ba mu rage ba sai takwas mun yi ko ai ba mu rage alhamdulillah sai ne na'am risala shafi dari shida da nawa da nawa ɗari shida da saba'in da ɗaya risala to ina za mu tashi na'am siba'i tsayiri wala ba sa da akali siba'i tsayiri babu laifi da cin zakokin tsuntsaye a siba'u ba namun daji ba sannan yana nufin tsuntsaye da suke cin nama akwai tsuntsaye masu cin tsaba irin su tattabara da kurkiya da hanziya ko akwai kuma masu farauta su masu kama tsuntsu ko su kama kadangare ko su kama maciji irin su shago mikiya da angulu da ɗayan da shirwa da zalbe ɗayan me mai fari da bakin nan ma an kaka ai duk suna cin nama wa kullu zi mikilabin da dukkan ma'abocin kaimi min hana na tsuntsaye kaimi wannan wannan abu ne ke fitowa in zakara ya rika ko to akwai waɗanda da shi ake aihuwa a cikin tsuntsaye shi zakara ba ta ya rika ba to akwai wanda suke fitowa da farautansu da shi suke fitowa shi ne alamar tsuntsu mai yin farauta wa min alfara'id yana daga farillai birrul walidaini yin biyayya ga iyaye ka gane ai yin biyayya ga iyaye yana cikin farillan da Allah ya farlanta wa musulmi wa in kana fasikai ne ko da sun kasance fasikai ne ko kullum za su dai gidan giya su yi tatil sai ka je ka ɗauko su ka kawo su gida wajibi ne kullum ka je ka ɗauko su amma ka ɗauke su ka kai su wannan bai halatta ba idan idan fa musulmi ne idan musulmi ne iyayen ka kai su gidan giya bai halatta ba ko sun ce ka yi ka ce addini na ya haram kuma an haramta musu kuna yi ne amma ba daidai ba ne amma in sun je sun bugu sun kasa dawa gida wajibin ka ne ka je ka ɗauko su ka kawo su gida ina fata an gane sannan ya ce wa in kana mushrikai ne ko da iyayen sun zamanto mushrikai ne waɗanda ba musulmi ba ina fata an gane kyautata musu da ya musu biyayya cikin abin da bai saba wa Allah ba wajibi idan ya saba wa iyayensa ko ya munana musu ko ya ki kyautata musu wai dan mushrikai ne ko fasikai ne to a dalilin wannan Allah zai kona shi ba ruwansa farilla ce Allah ya tsora maka ka sauki ba ruwanka da su waye suka haife ka ina fata an gane ko fasikai ne ko mushrikai ne wajibi ne musulmi ya kyautata wa iyayensa ai ko ayoyin da aka kawo magana kyautata iyaye babu maganar musulunci ko kafirci ko fasikanci ko imani a ciki ka gane cewa kawai aka yi wa bilwalidai ne ihsana wa abudullah wa la tushriku bihi shay'a yace wa bilwalidai ne ihsana yace wa qadara buka alla ta'budu illa iya wa bil walidaini ihsana kawai a kyautata wa iyaye ba ruwanka da ko suwa ne ko musulmi ne ko fa wannan ba alaka bane wanda tsakanin da ubangiji sannan yace fal yaqul lahumu lalle ne ya gaya musu kaulan magana layyinan mai laushi kada ya gaya musu magana mai taushi a menene mai kaushi taushi din shine laushin ko kada ya gaya musu magana mai kaushi ko mai kauri kamar mala yana fassara mana wa kullahuma qawlan karima a cikin alqur'ani wa la taqullahuma uffin wa la tanharhuma wa kullahuma qawlan kariman mala yace fa ya kullahuma qawlan layyinan yana fassara maka qawlan kariman na suratul isra'i magana mai laushi tace qawlan kariman magana mai girma wal yu'ashiruhuma lalle ne ya yi zamantakewa da iyayen nan bil ma'arufi da kyautatawa da alheri zama na yau da gobe da mu'amala ya dinga mu'ashara da su bil ma'arufi da kyautatawa wala yu'ihuma amma kar ya yi musu da'a da biyayya fi ma'asiya cikin saban Allah duk biyayya da yake musu duk lokacin da suka umarni da saban Allah to a nan kuma kar ya musu da'a kama ƙala Allah subhanahu wa ta'ala kamar yadda Allah ta'ala ya faɗa me Allah ya faɗa ne cikin zuwa lukumana yace wa in ja hadaka ala an tushrika bi ma laysa laka bi ilmun fala tudihuma in suka takura maka akan kai tarayya gare ni ka bauta wa wani na ka bar musulunci kai kafirci ma laysa laka bi ilmu abin da kai baka da sani a cikin abin da ka sani na addini cewa Allah ya yarda a bauta wa waninsa, to fala tu ihu ma karka musu da'a. Ina fata an gane, kuma manzo Allah ya gaya maka la da'aka li makhluqin fi ma sayatil khaliqi. Amma in ba wannan ba duk wani abu da suka ce kai wajibi ne kai musu. Wa alal mu'mini wajibi ne ga mu'mini musulmi an yastaghfira li abawayhi al-mu'minaini ya nemi gafara wajen Allah ga iyayensa muminai kuma ba wai sharaɗi sai sun mutu sannan ka sai Allah ya gafarta musu yawanci mu mun ɗauka sai mutumin da ya mutu ne ake nema masa gafara a to kai mutuwa kai kake so Allah ka gafarta mu kai kai ba kana rayu ba kika cewa Allahumma adfirli to kai ma ka bari sai ka mutu mana sannan ka roki gafara wajen Allah amma wai da yawa mutane ba sa nema wa iyayensu gafara wai sai sun mutu to wa gaya maka za su riga ka mutuwa kawai ka nema musu gafara ko da suna rayu wajibi ne akan musulmi ya nema wa iyayensa gafara ko rayayyu ne ko matattu ne amma iyayen su zama almumine ni muminai ka gane ai in ba musulmai ba ne to abin da ya zama wajibi ya dinga loka musu shiriya a wajen Allah in suna rayu ka gane amma in sun mutu shi kenan sun rabu idan iyayen wanda ba musulmi ba suka mutu akan kafirci shi kenan kai da su kun rabu ba addu'a babu nema musu gafa ina fata an gane domin a kisar annabi ibrahim da yake nema wa iyayen gafara a lokacin suna raye suna rayen ma Allah ya ce falan ma tabbayyana lahu annahu aduwwun lillahi tabarra'a min yayin da annabi ibrahim ya gane cewa baban nan nasa azara fa makiyin Allah ne zai mutu akan kafircinsa tabarra'a minhu sai bara'a gare shi yake to alwana da bara'a anan ta nema masa gafara ba wai na kin kyautatawa da wulakantawa da munanawa ba ya daina nema masa gafara ka gane kuma Allah ya gaya mana wa ma kanin suke faru Ibrahim li abihi illa an mu'idatin wa adaha iyahu nema wa gafaran nan da Annabi Ibrahim yake yi a wajen Allah ga iyayensa ba komai bai sa fa illa an mu'idatin sai akan wani alƙawari wa adaha da yayi iyahu ga baban can a suratul Maryam da yake sa'astaghfiru laka rabbi da sannu zan nema maka gafara a wajen Ubangiji shi ne alkawarin da ya masa a suwatu Maryam yana kafirin yana kiransa zuwa ga addini ya abati za ta abu da shaidan ya abati ya abati ya abati da ya ga dai ya dage ta to sa astaghfiru laka rabbi duk da haka dai ba zan ɗebe kauna ba da sannu zan nema maka gafarar ubangiji to amma da tafiya ta yi nisa fa ya gane kai wannan fa da Allah ya sanar da shi tun da annabi ne ya tabbatar uban nan nasa ba shiriwa zai yi ba to shi ne Allah ke bamu labari dama wa ma kanu suke kawo Ibrahim da abihi illa ammo idatin wa'ada ya alkawari yayi kuma ya cika da yake wagafir da abi ko yawa a cikin suratul shu'ara nan kuma an gaya mana ya nema masa gafara ya cika alkawari ko ya ce wagafir da abi Allah ka gafarta wa baban ba shi kenan ba alƙawari ya cika to amma da ya gane maciyin Allah ne tabarra azu to wannan idan sun mutu kun rabu kai ba annabi Ibrahim bane da za ma wahayi sai baban ka fa ba zai mutu da imani ba ballantana kai masa bara'a dole ka ci gaba da yi masa addu'a Allah ya shirye shi in Allah ya karba addu'arka shikenan da kai da shi kun tsira in kuma Allah ya kaddara masa mutuwa ba imani to daga ya mutu kullum amma in yana raye wajibi ne ka kyautata masa ka dinga roƙa masa shiriya wajen Allah in kuma musulmi ne yana raye ka nema masa gafara in ya rasu ka nema masa gafara wa alaihi muwalatul mu'minin wajibi ne ga musulmi ya dinga tukuntaka ga ƴan uwansa mu'minai muwalat shine kauna da soyayya ga ƴan uwanka mu'minai ba ruwanka da ƙabilar da suka fito ko yankin da suka fito ko ƙasar da suka fito ko launin jikinsu ko harshensu ko wani abu in dai muminai ne ko ba kwa jin yaren juna kawai ka ji kana ƙaunarsa abin da ya shafe shi ya shafe ka na daɗi ka taya shi murna na baƙin ciki ka masa jaje wannan siyatu da yin nasiya lahum gare su to alhamdulillah sai me أكثر ولا جمال شبه ما أه. to ubansu din yana rai? ya mutu yanzu tana ga kamar duka za su waɗe su ba to wai ta wata daga musulunci mana sai zaɓi gaba ɗaya an bata zo gaba to tsohuwa ce kenan uwar shi wannan ya kawo ta to ta musulunta ita ma ta kawo kanta ba tare da ma oh tun daga gurma eh shi ne suka kasa gunni ba eh saboda gane a hada da wanda yake da alaka da hukuma ko da daga baya za su biyo baya eh gaskiya kwarai kuwa eh dan tana da yanci ga musulunci kuma take a sheba a sheba lagagiyar su oho shi ne dalilin lagosu to shi ma eh a bata eh a ka'ida dama renon ya yana hannu uwarta to alhamdulillah ina za mu tashi askari shafi na nawa na saba'in askari shafi na saba'in fasulun rabewa insha Allah yajibu tartibul fawaid jeranta tseroyin salloli ma'az zikiri tare da tunawa ya dubu yana waje ba sallolin ƙara'i yake nufi mun fi ganewa da muke sallar ƙara'i ko sallar ramako yawa da karatul qaba'i da alfawa'is din malansu da tserarrun salloli sallar da ta tsere lokacin da ya fita to har ta zama ba ɗaya ba ba biyu ba ba uku ba komin yawan a fara yin su kuma yanda suka barka a jeren nan haka za ka jeranto su a ƙara'i ba wai ka fara da wata ka ga dama ba a zahar la'asar magariba isha asuba inda ka a zahar ce sallar ta fara barin ka sai la'asar sai magariba sai isha to haka za ka fara jerin tasu daga sallar farko da ta fara tsere ma sai wacce ta biyo baya sai wacce ta biyo baya har ka gama ramawa yace ma'a zikir tare da tunawa in dai ka tuna waɗannan sallolin baka yi su ba to ramakon su ya waje ba amma in baka tuna ba har ka mutu wannan Allah ya haife maka eh domin ƙa'ida na rabbana la tuwakizna in nasina au akdana baka san da su ba baka san ka bar su ba har ka mutu wannan Allah ya haife maka amma in ka tuna to ramako ba ya zama waje shi yasa malai ka tara da ma'azziki yajibu tartibul fawaiti ma'azziki jeranta tserarin salloli tare da tunawa yana waje ba yake kamsun idan sallolin guda biyar ne ake bin kalamakun fama dunaha da abin da yake koma bayan biyar ƙasa da biyar hudu ne ko uku ne ko biyu ne ko ɗaya ce tuƙaddamu ana gabatar da sallolin nan guda biyar zuwa ƙasa alal hadirati abu satin a zahar ta yi yanzu sai ka tuna ashe salloli biyar da suka tsere ko hudu ko uku baka yi su ba to yanzu ka bar batun a zahar ka fara jeranto waɗancan sallolin sai ka rama sannan kai azhar kuma ko da azhar din za ta zama ƙara'i ko lokacin azhar din yayi kunci ko la'asar din ta yi kunci ko isha alfijir zai hudo ko asuba rana za ta hudu in kace sai ka ramu sallah biyar dole sai ka jeranta su sannan ita ma ta yanzu ita ma karama ta in ta zama ƙara'i wata budulu ita wa alhadira ita sallah ta yanzu tana ɓaci bi zikiri da tunawansa tseren riyaki a cikinsa ka budulu ba akwai ta'u ta ba to damirin addamiru ya udu ala ila aqrabil mazkur tunda an ce alal hadirati to ba fawaiti ake nufi ita ta yanzu kana yin azhar sai ka tuna ashe baka yi asuba ba to azhar din kawai ta baki babu ita saboda haka ba sallama za ka yi ba sallar da aka gama ta ingantacciya ce ake mata sallama ka gane ai kawai ta baci iƙama za ka yi karama sallar asuba sannan ka yi sabuwar iƙama ka sallaci a zahar ɗin waccan dama ta ɓaci ko a yaya in dai a cikinta fiha aka ce in dai ya tuna ta tsirarriyar fiha a cikin hadira ta yanzu kawai wannan ta yanzu ta ɓaci aka ce ta ɓaci kana sallah kai tusa sallar akwai ta eh za ka ci gaba to wannan shi ne hukuncinta in ta ɓaci kawai babu ci gaba yankewa za ka yi wannan in ya tuna ne fiha a cikinta wa ba'adaha in kuma bayan ya gabatar da alhaji wasu ta yi sai da ya yi sallama ya gama azahar ɗinsa cikakkiya sai ya tuna cewa ashe bai yi sallar asuba ba to yu'idu ha zai sake wannan ta yanzu bayan ya rama ƙerariyar sallar amma fil wakati in akwai lokacin ta in azhar ɗin ko la'asar ya yi ta a lokacin ta mai yalwa sai ya tuna in ya rama asuban nan zai iya jeranto a zahar da la'asar rana ba ta faɗi ba to sai ya sake ka gane ai amma in bai tuna ba sai da lokacin la'asar din rana ta faɗi sai ya tuna ashe bai yi azahar ba yi la'asar to la'asar ɗinsa ta sha ya tashi azahar kawai ne rana inda an ce fil wakati ko bai yi sallar isha ba ka gane ai ya tashi ya yi sallar asuba sai da ya yi asuba ya tuna to in ya rama ishan nan da ya tuna in akwai sauran lokacin da zai rama asuba kafin rana ta hudu wajibi sai ya rama asuba ta biyu bayan ishan amma in lokacin asubar ya kare da ya tashi ta gane a yi tunawa har rana ta hudu kuma ya sallah asuba sai tuna bai yi isha ba don ya tashi ishan kawai guda na fata mun gane yawwa in bayan ya gama ta yanzu ne sannan ya tuna wacce ta wuce yu'idu ha zai rama ta yanzu fil waqti in a cikin lokacin ta in lokacin ta ya fita ta ita din ta sha kawai waccan da ta tsere ita kadai zai rama muna ganewa ai wani ya ati lalle ne in mutum ya tashi lamakon salloli ya kawo bi adadin ma yugri'u adadin abin da yake kubutar da shi in sallah goma ake bin ka karama sallah goma in ɗari ake bin ka sai karama sallah ɗari lalle ne ya zo abin da ya zo da adadin da yake kubutar da shi wa fi nahariya a cikin sallolin yini su waye sallolin yini a zahar da la'asar a karka sa asuba a zahar da la'asar majhulati aini amma ya jahilci ainihin wace ce nahariya din guda daya a cikin sallar yini da ta tsere masa sallah ɗaya ce amma ya jahilci ainihin wace ce ya san dai da rana sallah ɗaya ta bar shi ya tuna wani sati uku da ya wuce ko wata kaza da ya wuce ni fa a halin tafiya na manta ban yi sallar azhar ba na manta ban yi wata sallah ba daga cikin sallolin yini ko kuma muna wajen kamfen ɗin siyasa kai ya ɗau zafi muna cuku-cuku ni fa da muka zo sallah a wannan yini sallah ɗaya ne amma ya zalike ainihin wacce ce yayi wacce ce bai yawwa to abin da zai yi yusallin nahari ya fi ya sallaci sallolin yinin gaba daya a ciki dai ya samu wacce ya bari sai ya lamu azha da latar shine ya ati bi alimi ma yubri'uhu tunda ya jahilci wacce ce to yanzu ya tashi ya lamu azhar da latar in azhar din yayi ya manta ya kasa tunawa la'asar sai bai yi ba to ai yayi la'asar din ma ya azhar azhar din da yayi ta rage masa nafila in ba azhar din da ya to la'asar din da ya maimaita ta zama nafila yawwa ya fita daga shakku wa fi layliyati a cikin sallar dare ita ce wace magariba da isha kuma guda ɗaya ce ya manta wacce ce magariba ce bai yi ba yayi isha ko kuma ishacce bai yi ba ya yi magariba ya kasa tuna ya san dai ya sallaci ɗaya ɗaya kuma ya san bai yi ta to kazalika haka na al'isha aini sai ya rama ishan nan guda biyu rashin magariba da isha wa fi jahalihi minayhi ma a cikin jahilta to daga wanne ne daga cikin guda biyun nahariya ce ko lailiya ce shi dai ya san akwai sallah ɗaya da ta tsere masa amma ya kasa tunawa sallan nan ta yi ne ce ko ta dare ce to alkamsa kawai ya rama salloli biyar a dalilin sallah ɗaya na tunda ya kasa gane na hariya ta ko laibiya to in ya tashi ya rama a zahar da la'asar da magarba da isha har da asuba wa fi isnataini a cikin salloli guda biyu ka gane ai nan ya san sallolin ya tabbatar ana bin sa a zahar da la'asar ya tabbatar ana musa magaruba da isha ko kuma la'asar da magaruba ba wai sai murattaba ba ko ana bunsa isha da asuba ya san ainihin sallolin da ake bunsa to amma matsalar sallah ya biri sabiqata bai san wace da kalga wata ba ba a lokaci ɗaya ya basu ba ba a rana ɗaya ya bari ba a cikin sabgoginsa ya tuna akwai sanda azhar ta bashi a cikin wasu sabgoginsa wasu kwanaki ya tuna akwai sanda la'asar ta bashi kaga bai da matsala cikin wacce ce azhar ce da la'asar amma matsalarsa bai san wacce ce ta riga wata ba tunda an ce tartibul fawaid wajibi yajibu tartibul fawaid ko in ka tashi ramawa wacce ta fara barin ka ita za ka fara rama kaga a nan illa asar ya fara bari sannan kuma a wasu kwanakin ya bar a zahar in ya tuna kaga in ya zo me zai fara ramawa zai fara rama sallar la'asar sannan ya zo ya rama sallar azahar tunda la'asar ce ta fara barinsa an samu kwanaki kuma azahar ta bari to shi wannan la yadri sabiqa ya san da azahar da la'asar ko magariba da isha ne ko isha da asuba ko asuba da azahar amma shi bai san wacce ya fara bari ba to ya zai yi salasar sallah uku zai zai rama kaga sallar zai ne guda biyu ce to amma uku zai rama yuqidul mabdu'a biha zai maimaita wacce ya fara da ita in ya ga dama ya fara da duk wacce ya ga dama azhar ce da la'asar amma bai san wacce ya fara bari ba to ya rama azhar ya rama la'asar sai ko bai maimaita azahar to a cikin nan ya samu biyun kuma ya samu tafsiri idan la'asar ce ta bar shi da farko sannan azahar to da ya zo yanzu ya fara azahar ko sai ya yi la'asar to la'asar ɗin ta zauna a gurgunta azahar ɗin da ya maimaita to ta biyo baya ka gane aiki waccan ta farkon ta zama mai nafila in kuma dama azahar ɗin ce ta fara gwalinta to dama da ita ya fara ko sannan ya yi la'asar to azahar nan da ya maimaita ta zama nasir ala ayi halin dai an samu tartibi sallah uku zai rama amma zai maimaita wata ya fara da ita a nan ya halatta ya fara da duwa da ya gada ba shi za da ce maka ga wasu in ya gada ma ya fara rama azahar sannan ya rama la'asar in ya gada ma ya fara rama la'asar sannan ya lama a zahar to kowace da ya fara da ita zai maimaita ta a nan an samu tartibi kuma guda biyu sun samu kuma ɗaya ta biyo bayan ɗaya wa mutawali ya taini amma salloli guda biyu masu jerantuwa masu bibiyar juna mazuhula ta yi aini wanda su su bin ya jahilci ainihin wanne ne wancan da muka yi yanzu fa ya san su a za ce da la'asar ko magariba ce da isha matsalarsa bai san wace talga wata ba to a nan su su biyu ne a jere wannan ya kiyaye ka gane ai amma ya jahilci ainihin waɗanne ne wa sabqa kuma ya jahilci wacce ce talga wata eh ka ga nan jahilci biyu ne bai san ainihin wacce ce ba ya san dai biyu ne biyun kuma wanda suke tare a jere amma matsalarsa bai san a zahar da la'asar ce ko magaruba da isha kuma a cikin su biyun wacce ya fara bari ta farkon ya fara bari a zahar da la'asar ko magaruba da isha ko kuma la'asar ce ya fara bari sannan a zahar ko magaruba ya fara bari sannan ko isha ya fara bari sannan magaruba shi ma bai sani ba to in ya tashi fitan sallah shida zai rama kazalika haka na irin yadda a baya zai maimaita wacce ya fara da ita kuma ya fara da duwa da ya ga dama duk wacce ta yi mar a rai ya fara da ita amma dai zai jeranta inda magariba ya fara bayan da yayi isha yayi asuba yayi azhar yayi la'asar kaga yayi magariba a kaga yayi biyar sai ya maimaita magariban da ya fara da ita in ma da azhar ya fara azhar la'asar magariba isha asuba ya maimaita azhar din to waɗannan sallolin da ya jahilci wacce ce da wacce kuma wacce ta riga wata to an same su a cikin sallan nan guda shida kuma an samu tartibi jerantuwa a tsakanin alhamdulillah suna da yawa kamsan tis'an shi kenan sai mu kwana an alhamdulillah sai ne na'am yawa ma'awar alƙasun annahu alwadi ya kuma ne kuma kuma wa ya fita gona na ne nuna mu shafi na saba'in da uku ne annahu alwadi shafi na saba'in da uku na ba mu tashi tabri ne na biyu kawin salasa jumali fi kullum min ha ismun mu'rabun marfu'un ala annahu fa'il na farko yace kawin salasa jumali ka kasantar da jumloli guda uku da kawin da iti kusan duk abu ɗaya ne kawai bambancin lafazi ne kawin daga kana ne da zama fili amri kawin ka kasantar wanda kuma iti da fara jumlin ka zo da jumloli guda uku akwai da ma yake cewa hati ko salasa jumalin ka kawo jumloli uku to ala ayi halin dai duk ma'ana ɗaya ne kawai bambancin lafazi ne ka wuni salasa jumalin ka kasantar da jumloli guda uku fi kullum min cikin kowace jumla ɗaya daga cikin uku ismun mu'rabun akwai suna abun yi wa li'irabi marfu'un abun yi wa rufu'a ala annahu fa'ilun abu cewa wannan sunan shi fa'ili jumla guda uku ka gane ai kamar ka ce ja'a zaidun ala farasin zaidu ya zo a kan doki to ja a filu mali zaidun shine fa'ilun marfu'un kamar da yake maka ala annahu fa'ilun kuma ismun suna ne mu'rabun abun yi wa irabi ba mabni bane shi zaidu domin akwai ja a zaidun ra'aitu zaidan marartu bi zaidin kaga ya karbi irabi daga rufuwa ya koma fataya ya koma kisra to in ka kawo wannan ka samu jumla ɗaya sai ka kawo wata jumla makamanciyar wannan wanda take ɗauke da ismun mu'rabun marfu'un suna abin yi wa irabi kuma marfu'i ala annahu abu sa wannan sunan fa'ilu shine fa'ili a jumla in ka samu uku to ka ci wannan na farkon na biyu yace maka kawun salasa jumali ka kasantar da jumloli guda uku fi kullum min cikin kowace ɗaya daga cikinta ismun mu'rabun akwai suna abun yi wa li'irabi marfu'un abun yi wa rufu'a amma ala annahu mubtada'un abu ta cewa sunan na mubtada ne ba ala annahu fa'il irin na ja'a zaidun ka gane ai anan kawai in kace al-bustanu jamilu ina jumla da ya fara da ita a cikin amsila ta farko a wannan littafi al-bustanu jamilun jumla ce mufida ko kuma ta zo da suna marfu'i mu'rabi shine al-bustani ko za ka cewa ji'tu bustanan ko maratu bi bustani to idan ka ce al-bustanu jamil al-bustanu na ismun mu'rabun sunan abi wal irabi marfu abun wa rufu'a ne ala annahu mubtada'un abu an cewa shi mubtada ne yawa da wasu da dukkan jumloli ko cikin qur'ani ma za ka shiga ka ce الله لا إله إلا هو الحي القيوم الله يعلم ما تعمل كل أنثى وما تجيب الأرحام وما تجيب الله مبتدا ne marfu'i yawa an samu jumla cikakkiya to irin waɗannan jumlolin da suka fara da suna tunda an yi magana mubtada duk mubtada da labari jumla ce ismiya na uku shine kawun salasa jumali ka kasantar da jumloli guda uku fi kullum mina a cikin kowace jumla ɗaya daga ciki ismun mu'rabu akwai suna abin yi wa li'irabi marfu abin yi wa rufu'a ala annahu ismun likana amma abu sa wannan sunan da aka yi wa rufu'a suna ne bi kana na kana ka san kana tarfa'ul mubtada wa tansibul khabara ko sai wa yusamma ismuha ana ambatansa mubtada wa bisa sunanta shi kuma labarin mubtada sai ambace shi da labarin kana amma mansubi ina fata an gane to zaka iya cewa kana zaidun rajulan aqilan zaidu ya kasance mutum ne mai hankali kana zaidun rajulan aqilan kana ka gane filu madi zaidun ismu kana marfu'un aqilan kabaru kana marfu to anan an samu suna marfu shine zaidun amma ismun ne li kana to irin wannan jumlar ake kawowa har irin na cikin alqur'ani wa kana Allahu gafurar rahima Allahu ismu kana barfu'un ko in wannan ka kawo an samu abin da ake nema na hudu shine kauni salata jumalin ka kasantar da jumloli guda ku fi kullum mina cikin kowane ɗaya daga ciki ismun mu'rabu akwai suna abin yi wa li'irabi barfu'un shi ma abin yi wa rufu'a ala annahu khabarun li inna abu sa cewa shi wannan suna marfu'i labari ne na inna ka gane ya kamar ka ce inna zaidan aqilun lalle hakika zaidun nan mai hankali ne ka gane ai inna zaidan aqilun to aqilun din nan shine kabar inna dama ita inna tarfa tansibul mubtada yakun ismul laha wa tarfa'ul khabara yakun khabaran la ita sabanin kana ne alhamdulillah sai wasu alai buba wata fito ba alai muhammadu alhamdulillah sai ne man rabi shafi na ɗari da talatin to النحو الواضح في قواعد اللغة العربية للمرحلة الثانوية شافي رقم دنا دقيقة 31 To, ina za mu tashi? Wa misulul a adadil murakkaba, wa misulul a adadil murakkaba fil bina'i, misalin adadin nan abin hauhawarwa fil bina'i cikin gini, ko alafatil juz'aini a bisa fata'ar yankoki guda biyu, ka gane da aka ce kamsa asharata. ayat ko aya kaga kamsa murakkabi ne na farko ashara ko asharata shi ma murakkabi ne kuma dukkan su an yi su fata shi ne alafatul juz'aini yankoki biyu ne na murakkabai kamsa juz'i ne yanki ne ashara shi ma yanki ne ko isnatai asharata ko ko salasa asharata ko arba'a asharata ko sitta ashara ko saba'a ashara ko samaniya ashara ko tis'a ashara wannan su ne yankoki guda biyu da dukkan su an musu fata an yi wa tis'a an yi wa ashara in ma an sa takuri asharata ko yawwa alafatul juz'aini az-zuruful murakkaba to haka nan can bayanin adadi ne ko to misalin wannan adadi da ake wa fata a yankoki guda biyu haka nan misalin sa azzuru zarafofi almurakkaba ababen hauhawarwa can mu yi magana al'adadul murakkaba kamsa ashara to akwai kuma azzuruf zarafi da yake murakkaba za mu ji misalin wal ahwal al murakkaba da halaye hali shi ma kuma murakkaba mai hawa-hawa ba guda ɗaya ba ana haɗa ɗaya biyu uku haka. Taƙulu kala fa lafin ula cikin na farko me na farko a zurufin murakkaba. Me ka harbi? Zarafofi al-murakkaba ababen hauhawarwa. Menene zarafi al-murakkaba? Kamar ka ce ya ƙudu ɗabibu sabaha masa'ad sabaha ai zarafi ne da yake nuna lokacin safiya masa'a shi ma zarafi ne da yake nuna lokacin ɓarece ko to tun da ya zama ya hauhawu juna inda guda ɗaya ne za ta yi ya udu ni ɗabibu fil sabahi ko ya udu ni ɗabibu fil masa'i sai ka ce ya udu ni ɗabibu sabaha masa'a kamar mai jiwa ne ya kawo sabaha masa'i a can saboda waka ya ce masa'i to hakanan su ma wannan zarafofi da suka hawaye juna ana gina su akan fata a kowanne mahalli suka zo wata ƙulu fi sani a cikin na biyu shi ne al'ahwalul murakkaba shi kuma kana cewa aliyun jari menene baita baita ko ai baita din hali ne sai aka maimaita aka ce baita shi ma hali ne kaga ya hawa hawi juna aliyun jariyun mai gudana ne baita baita ai abin nufi jari yana gudana ne mulafiqan a damfare sai aka maimaita aka ce baita baita yawa babu rabawa to wannan shi ma zaka jira shi akan fata a duk a halin da yazo alhamdulillah sai ne attajul jami'u lil usul na za mu tashi shafi na ɗari da uku na za mu tashi anwa an humran an rusa daga humrana maula usman ibn affan balan nan na sai na usman dan affan kala yace inna usman da abi wadu'i lallai sayyidina usman wata rana yayi kira bi wadu'i a kaluwan alwala ya ce alwudu da fati da banni ruwawi shine alwala da ake wanke gabobi aka ce alwudu da fatihin wawi shine ruwan alwala ko kasko da ake alwala naga yayi lamba lamba ta nawa ne lamba ta shida yawa shi ne ma'u lilwudu kaji ba ruwa ne lilwudu idan yin alwala shi ne alwudu da fata ya yi kira yake a kawo ruwan alwala fatawadda a sayi duna usmanu ya yi alwala to a cikin alwalan nan tasa da farko ba ga sala kabbai ya wanke tafuffukansa in aka ce tafi nan ke wuyan hannu salasa marratin sau uku ya wanke dama sau uku ya wanke hagu sau uku sun mamadmada sannan ya yi kurkurar baki wasan sara ya shaƙa ruwa ya faci inda an kira istinsari facewa ai ba a facewa sai an shaƙa in dai a alwala ne shi yasa bai ce wasan shaƙa wasan shara ba kawai yake wasan sara ya faci ai mai shari yake ba da istin shaƙin mai bayan ya shaƙa ruwan ثم غسل وجهه sannan ya wanke fuskarsa salatan marratin sau uku yana kamfato ruwa yana zuba yana wankewa har sau ثم غسل يده اليمنى sannan ya wanke hannunsa na dama ila lirfaki zuwa gwiwar hannu salatan marratin shi ma sau uku ثم غسل يده اليسرى sannan ya wanke hannunsa na hagu misra zalika misalin yadda ya wanke hannun dama sau uku ثم مسح رأسه sannan sai shafi kansa ثم كسر رجله اليمنى ya wanke kafarsa ta dama ila alka'abain zuwa idan sawu salasan marratin shi ma sau tunda ruwa a ƙwarya ne kan fitowa ake ya kan fito ya zuba ya wanke ya kan fito ya zuba har sau ثم كسر اليسرى sannan ya wanke kafarsa ta hagu misal da zalika misalin wannan shi ma yana kamfata yana zuba yana wankewa har sau uku sun ma ƙala sannan sai dina usmanu ya ce ra'aitu rasulallahi na ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama tawadda'a nahwa wudu'i haza yayi alwala irin wannan alwalata yanda kuka ga nayin nan ya nuna musu ne a aikace sun ma ƙala sannan manzon Allah bayan ya gama alwalarsa shi ma yace man tawadda na hawa wudu'i haza duk wanda yayi alwala irin wannan alwalatawa sun makama sannan ya miƙe tsaye a gurin da yake sallah faraka a raka'a ta biyar ya raka'a ci raka'a biyu ta nafila la yuhadisu fihi ma nafsuhu bai zantar da zuciyarsa da komai ba fihi ma a cikin wannan nafulfulin ko a cikin wannan raka'a biyu gufira lahu ma taqaddama min zambihi za a gafarta masa duk abin da ya gabata na zunubin wahala shine la yuhadisu fihi ma nafsuhu nafila raka'a biyu baya zantar da zuciyarsa mai shi shi aibi shay'in da wani abu min umuri duniya na al'amuran duniya tunanin duniya ne aka hana amma tafakkuru fi umuril akira amma tafakkuru cikin al'amuran lahira kamar halin fitar rai ko tambayar kabari da azabar kabari da nimar kabari ko tsayuwa a gaban Allah da yin hisabi da tsallaka siradi da shiga wuta ko aljanna ka gane ai au fi ma'ana ma ya kulu ko kuma yana tafakkuri cikin ma'anar abin da yake faɗa inda alkurani ai zance ne na Allah wata surar ko wasu ayoyin suna ɗauke da labarai ne na annabawa da kafiran da suka yi gwagwarmaya da su ko wata su wata aya tana ba da umarni ne na wani wajibi wata aya tana hani ne ga wani mummunan aiki duk abin da ayoyin take nuni kenan to in ya zama yana tafakkuri ne cikin abin da yake faɗa na alkur'ani to fala wannan ba za a ce ya zantar da zuciyarsa da wani abu da zai hana shi samun lada ba bal huwa kamalu wannan kamala ce ma ai abin da ake nema ma kenan ka dinga jin abin da kake karantawa a ranka wannan baya cikin yuhaddisu nafsahu fihi ma da zai hana shi samun wancan gafara wa fi ruwati a cikin wata ruwaya sayyidina usmanu fa mazmada ya yi kurkurar baki wasan shaka ya shaƙa ruwa wasan tara ya face salatan sa'u amma faji salati garabatu da kamfata ya haɗa kurkurar bakin da shaƙa ruwan da facewan duk a kamfata ɗaya a wannan ruwayar ya kamfato ya kurkura ya zubar ya shaƙa ya face ɗaya kenan ya sake kamfatowa har sai da haka salatan sa'u kaga anan shaƙa ruwa ya fito fa mazmaba wasan shaka wasan kara ya yi su salasan sau uku amma bi salasin karafa ce da kamfata uku ba kowanne kamfatarsa da ba min ma'in da kuma ruwa ɗaya kowace kamfata ɗaya shaƙawa kurkura shaƙawa da fashe wa fi ukura a cikin wata ruwayar duk da hadisin humrana ɗin ne daga sai na usmanu a cikin wata ruwaya ya ce fa masahara asahu salasa ya shafi kansa ma har so wannan malika ba su karbi wannan ruwaya ba wa fi ruwaya ta cikin wata ruwaya fa masahara asahu ya shafi kansa fa aqbala bi yadayhi ya fuskanto da hannayensa daga goshi kenan wa adbara kuma ya dawo da hannayen daga keya zuwa goshi kenan bada'a amma ya fara da muqaddami ra'asi da magabacin kansa shine goshin bayanu zul iqbal wal idbar ka gane ai da zai yi shafan ya fara daga goshi shine muqaddami ra'asi zuwa kiya tun maza haba da yi masa nan ya tafiye da hannayen daga goshi ila kafahu zuwa kiyarsa shine karshen inda ake shafa tun radda huma sannan ya dawo da hannayen daga kiyar hatta da za a ilal makanin lazi ba da aminu har sai da ya komo zuwa gurbin da ya fara shafar da daga shi shi ne goshi wannan hadisi rawahul kamsa marwaita biyar suka rawaice shi an abdullahi ibn zaidin أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرتين مرتين وانت رواية سنة عثمان با ثلاثة ثلاثة عند أكا أبتها با فأوكو أوكو عند قوين شوار هنو دا أكا تبا كتلا كفي ثلاثة أكا كيعي وانت فزك ما سو أوكو وانت هنو يجوا وقوي هنو سو أوكو أوكو أقول ما رواية تجي دا أكا تشافر كيما سو أوكو با duk da sauran ruwayoyin ba su kawo shafar kai sau uku ba wanke kafa ma an rawaito sau uku a alwalar sayyidina usman to alwalar abdullahi ibn zaidi ita kuma annabi yayi alwala marratayn marratayn wanki bibbiyu wanki bibbiyu dan a nuna maka halaccin wanki din in kai ɗaiɗaya ma yayi an ibn abbas radiyallahu anhu ma qala yake tawadda annabi alaihi sallama yayi alwala marratan marratan wanki ɗaiɗai ma a nuna maka ashe wanki uku a babu mustahabi wanki ɗaiɗai shine wajibi farilla ka ƙara wanki na biyu mustahabi in ka ƙara wanki na uku shi ma mustahabi waɗannan hadisai na biyun ƙarshe rawahu ma al-bukhari imam bukhari ya rawaice su wa abu dauda ya rawaice su wa tirmidhi shi ma ya rawaice su wa da'a arabi wani balaraban ƙauye ya zo ila nabi wajen annabi sallallahu alaihi wa sallam yas'aluhu yana tambaye sa an wudu'i game da alwala fa arahu malala sai nuna masa wankewan alwala salasan salasan sau uku irin yanda sayyidina usman ya rawaito ثم قال ta gane ai sai manzo Allah ya masa haka zaluru haka alwala take bi ma'ana haka iyakar wankewar alwala yake ai alkamilul ladhi amarani bihi rabbi ma'ana haka alwalad da ubangiji ya umarce ni da shi yake faman za da ala hada duk wanda ya kara akan wannan to faqad asa haqiqa ya munana wa ta'adda kuma ya ketara iyaka wa zalama kuma ya zalunci kansa da ma'ana ya aikata haram wanda ya ƙara a kan ne adadi kenan haka nan wanda ya ƙara a kan iyakar gabar da ake wanke duka yana ɗaukuwa faman za da alhaza yake mazala ya nuna ai iya inda ake wanke to duk wanda ya ƙara ya wuce faƙad a sa'a ya muna na duk da ya yi lamba ta biyar me yake cewa ai al'adaba faƙad a sa al'adaba ya muna na ladabi da yake wa ta'adda ai alhaddar shari'i ya ƙetare iyakan shari'a wa huwa salasu shine wankewa uku wa zalama yayi zalunci ai zalama nafsahu ya zalunci kasa bil israfi da yin barna fil a cikin ruwan alwala in ka rage ai zai wa wani amfani amma duk ka barka shi akan abin da ba shar'anta ba alhamdulillah insha Allah rawahu an-nasa'i wa ahmad wa abu dawud ولفظه لفظ أبو داود شنو فمن زاد على هذا duk wanda ya ƙara akan wannan auna ƙasa ko ya tauye wannan yana nufin haddin iyakan wankewa faqad asa haqiqa ya munana wa zalama ya zalunci kansa lamma ta tara ayi shakki ko auna ƙasa da shakkun ne alhamdulillah fatiha da salatul fati Allah ya biya mana dukkan bukatunmu da bukatu waɗanda sun ka umarce mu da addu'a بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم صلاة تفتح لنا بها أبواب الرضا والتيسير وتغلق بها عنا أبواب الشر والتعسير وتكون لنا بها وليا ونسيرا أنت ولينا ومولانا فنعم المولى ونعم النصير سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتح الحمد لله